بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha biyu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na goma sha ɗaya cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zawa'idu as-sunan al-kubra lil bayhaqi ala al-kutub sitta wanda Sayyid Salih bin Ahmad Ashami ya tace hadisai waɗanda al-Imam Al-Baihaqi ya kadaitu da riwayar su a cikin as-sunan dinsa waɗanda malamai guda shida nan ba su ruwaito su Allah ya saka musu da alkhairi idan ba manta ba muna cikin kitabut tafsir zamu tashi a lamba hadisi na 107 a inda malai yake cewa an muqatil ibn hayyan في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لعلكم تتقون واتو إلى قوله لعلكم تتقون يقول لكم في القصاص حياة بما ينتهي بعضكم عن دماء بعض أن يصيب الدم مخافة أن يقتل يقول لعلكم تتقون الدماء إذا خاف أحدكم أن يقتل به yana ci gaba da yi mana tafsirin ayoyi daga cikin sautul bakara wajen faɗin Allah kutuba alaikum liqisasu fil qatla da kuma walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab malam yace an muqatil ibn hayyan daga malam muqatil ibn hayyan ibn dawwal annabati albalqi malami ne daga cikin malaman tabi'ai yana da hadisi a cikin muslim da kuma al-kutubul arba'a yana daga cikin wanda suka gudu suka bar kasar larabawa lokacin da ake tafi tuntunu na jiwin juya hali na su abin nan abu muslim al-khawlani wato zamanin juyin mulkin da aka yi banu umayya ke da aka sai ya gudu ya tafi kasar kabul ita ce kasar afghanistan ta yanzu kenan can ya je ta wa'azi ya dinga musuluntar da mutane yana daga cikin mutane suke kokari sosai wajen musuluntar da mutane a wannan yanki akwai mai irin sunan shi muqatil ibnu sulaiman wanda shi malamin tafsiri na amma shi muqatil ibnu sulaiman dhaifi wannan kuma sika ne min al-thiqat yace fi qawlihi game da fadin Allah da yace walakum fil qisasi hayatun har zuwa la'allakum tattaqun yace yaqulu Allah yana cewa ne lakum fil qisasi hayatun bima yantahi ba'dukum an dima'i ba'd za ku samu rayuwa karkashin kisasi karkashin ramuwa da aka shar'anta da aka shar'anta za ku samu rayuwa saboda kowa zai kame hannunsa daga zubar da jinin wani an yusiba dama mutum yana jin tsoron ya zubar da jinin wani makhafata an yi kutala kar shi ma a kashe shi ya Allah ya ce la'allakum tattaquna ai tattaquna dimaa kwa ji tsoron zubar da jini idan khafa ahadukum an yuqtala bi idan kowa daga cikin ku yana tsoron in yayi kisa za a kashe shi sai yin kisa sai kowa ya rayu wa an qatada fi qawlihi hakanan daga qatada ibnu di'amat as-salusi fi qawlihi daga game da fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal'abdu bil'abdi wal'unsa bil'unsa. Allah ya ce, Kutiba daga katada Ibn Di'amata As-Sadusi, babban malami ne cikin tabi'ai makahu ne, ya rusu a shekara ta 118. An ruwaito cewa ya taɓa zuwa gun a Sa'idun Musayyib, da ya je matsa mai da tambaya ma sai da ya kuri shi, ta tashi ka bani waje haka ka ta taƙe ni, ba wani wani abu da zan gaya maka. katada yana daga cikin manyan malamai masana larabci masana tarihin larabawa da tafsiri da kuma dangantakan larabawa sannan mashahuri ne game da tadlisanci da haka ba a karɓan an anasa Allah ya gafarta mishi hakanan kuma kamar da malaman tarihi suka ba da labari kana yara alƙadara yana da ra'ayi na 'yan ƙadariya masu ganin cewa wato ɗan adam yana yin duk abin da yake ne babu hannun Allah a ciki wannan aƙida ce mara kyau alimamin zahabi da ya zo tarihinsa ya wani talike mai muhimmanci a da ya gama kawo labarin cewa ba ƙaddare ne kaza kaza sai ce wa ma'a haza falam ya tawakkaf ahadun yace tare da wannan mummuna aƙida ba a samu wani malami da ya dakata an sidiki yace aikata da ba shi da gaskiya wa adalatihi ko a ce ba mutumin kirki bane wa hibbihi ko a ce bai iya ilimi ba yace wala Allah ya'azam amsalam ina fatan Allah ya wa ire-iren shi uzuri mimman talabbasa bi bid'ati daga cikin malamai wanda suka cuɗanya da wasu bid'o'i saboda mene yace yuridu biha ta'zimal bari ya zama bid'an nan an fahimci cewa ba bid'a ya nufata ba ya nufaci wani abu ne na girmama Allah ƙarshe yake cewa amma fa ba za a yi koyi da shi ba saboda kawai ita ce ka'ida game da malamai wanda ake musu kyakkyawan zato malamai na sunna malamai na addini aka same shi da wani kuskure ta bayyana cewa kuskure ne ba abin da ya nufata ba kenan ba a zama a yi ta tsine mashi a yi ta masa batanci sai a nema masa gafara a yi fatan Allah ya masa uzuri sannan kuma ba za a bi shi akan wani alal misali ka dauki qadiyar wato dawa annabi Isa a nan kasar an samu malamai da dama cikin manyan malaman ahlus sunna suka yi inkarin dawa annabi Isa kaga aqida ce ta mu'tazila amma duk da haka ba su ba suke su ko aka aibata su ko aka ci mutuncin su ba sannan kuma ba za a bi su akai ba wannan shine manhaji na adalci game da mu'amalantar malamai Allah ya gafarta musu bukata da kenan a takeici ya rasu shekara ta 118 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake fassara fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku mu'minai Allah ya wajabta muku ramuwa fil qatl idan an yi kisa game da waɗanda aka kashe al hurru bil hurr idan da ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abd in bawa ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa in mace ta kashe mace a kashe ta kamar zahirin ayar na nufin ba a kashe ɗa da bawa ba a kashe namiji da mace misali ko ya ce ƙala katada ya ce kana ahalin jahiliyyati fihim bagyu wa ta'atun lishaita mutanen jahiliya sun kasance suna da ta'addanci da kuma bin wato shedan fa kana alhayyu fihim idza kana fihim adadun wa udda da aka kabila daga cikin kabilun larabawa in suka taru suka yi yawa kuma ya zama suna da shiri faƙutila lahum abdun sai wani ya kashe bawansu qatalahu abdu qaumin akharina wani bawa ya kashe musu bawansu qalu sai su ce la naqtulu bihi illa hurran mu ba za mu kashe bawa a madadin bawan mu ba sai dai mu kashe ɗa ta'azzuzan saboda jiji da kai wata faddulan da ganin cewa sun fi waɗancan ɗin ala ghairihim ala fi anfusihim suna ganin sun fi waɗancan matsayi wa idza qutilat lahum untha in kuma mace ce aka kashe musu qatalat hamra'atun mace ƴar wata ta kashe ta qalu sai su ce lam naqtula biha illa rajulan wallahi ba za mu rama ba sai da namiji fa idza qutilat lahum fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya to shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatl al-hur bil hur al-aya yukhbiruhum anna al-'abd bil 'abd wal hur bil hur yana ba su labarin cewa bawa a kashe shi da bawa da ma a kashe shi da da wal unsa bil unsa wa nahahum anil baghi Allah madaukin sarki ya hana su ainihin ta'addanci ya saukar da wannan fadin sa kutiba alaykum al-qisas fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء الآية ثم أنزل السورة المائدة أنا نباي وانا آية بقرة تسوكا سيكم أكا سوكا دوتا أمائدة فدن الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص aka saukar da fadin Allah Allah ya ce wa katabna alaihim fiha kuma mun wajabta musu su banu Isra'ila fiha a cikin at-taura annan nafsa bin nafsi cewa din rai idan aka kashe rai to a kashe wanda ya kashe shi kenan koda da ya kashe bawa za a kashe dan koda mace ta kashe namiji za a kashe macen koda namiji ya kashe mace za a kashe macen haka haka wato nan ran ne abin itibari wancan an dakatar da su ne daga magudancin da suke wannan kuma aka faɗi hukuncin cewa dukkanin musulmai iri ɗaya ne almuslimuna tatakafa'u dima'u musulmai jinin su kowanne matsayin shi daya in babba ya kashe yaro za a kashe shi in yaro ya kashe babba ba za a ce to a nemo yara biyu a kashe idan mai kuɗi shi kashe talaka za a kashe shi in talaka kashe mai kuɗi za a kashe shi kowa ran shi kwaya ɗaya ne kuma ran duka iri ɗaya ne yace sai Allah yake cewa annan nafsa bin nafsi rai da rai wal aina bil aini ido da ido wal anfa bil anfi hanci da hanci wal uzna bil uzni kunne da kunne was sinna bis sinni haƙori da haƙori wal juruha su kuma raunuka qisasun sai a auna su haka aka rawaito daga katada ibnu diamat as-sadusi haka nan kuma daga sa'id dan jubair kamar da zamu zo mu ji insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wa an muqatil ibnu hayyan fi qawlihi har ila yau muqatil ya faɗa game da faɗin Allah madaukakin sarki kutiba alaikumul qisasu fil qatla al ayata fil baqara yace kana kana budu zalika fi hayyain min ahya'il arab yace wannan abin yana faruwa ne a cikin kabilu biyu na larabawa iktatalu qabla al-islam bi kalim an samu wasu kabilu cikin larabawa suka yi yaki kafin musulunci an ce ana ishara zuwa ga al'ausu da khazraj wanda suka yi harbul bu'ath wanda harbul bu'ath sun gama shi da shekara biyar musulunci ya zo nan kurkusa da wato faruwa harbul bu'ath aka aka fara wahayi kenan bayan shekara goma sha biyar da harbul bu'ath ko goma sha takwas amin shine annabi ya hijira ya dawo madina ina fata mun gani an fara masa wahayi an yi shekara biyar da harbul bu'az wallahu a'lam to a wannan yakin sun karkashe junansu kuma suna bin junansu jini musulunci yazo suka shiga musulunci iktadalu qabla al-islam bi qalil thumma aslamu sannan su suka musulunta wa li ba'dihim ala ba'din khamashatu khamashatu wa qatl suna bin junansu bashin gaba khamasha wato raunuka wa qatlun da kisa fatalabuha fil islam sai suka bada cewa su bayan su bai sun rama wa kana li ahadil hayyaini fadlun ala al akhar dayan sun fi dayan yawa tsakanin ausu da khazraj khazraj sun fi yawa sai suna ganin sun fi karfin wadancan fatalabuha fil islam wa kana li ahadil hayyaini fadlun ala al akhar fa aqsamu billahi la yaqtulanna la yaqtulanna bil unsa dhakara minhu suka ce wallahi za su kashe mazaje a madadin matan da aka kashe musu wa bil abdil hurra minhu za su kashe ƴaƴa a madadin bayinsu falamma nazal hadhihi ayatu radu wa asla wa sallamu da aka soka da wannan aya sai suka hakura suka mika al'amarin su ga alqur'ani wa ibn shahab daga muhammad ibn shahab az-zuhri rahmatullahi alayhi kala yace qala rasul qala allah azza wa jalla allah yace kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-ayata kullaha an rubuta muku wato an wajabta muku kisasi game da waɗanda aka kashe har zuwa ƙarshen aya kun makala sannan ya ce ku katabna alaihi fiya annan nafsa bin nafs al'ayata kullaha ita ma zuwa ƙarshenta qala ibn shahabin ibn shahabin ya ce falamma nazalat hadhihi al'ayatu da wannan ta cikin ma'ida ta sauka uqidatil mar'atu min ar-rajul sai yau aka wayi gari in namiji ya kashe mace za a kashe shi wafima tu'ammada min aljirahi kuma za a biya bashin abinda aka yi da gangan na rauni kaga ai akwai mutumin da ya kashe wata mata a Madina wanda aka buga mata dutse din nan aka same ta an mata rotsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wane ne tace a tana gada kai wane ne tana gada kai wane ne tace gada kai haka tace wato eh kenan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kama shi aka mishi kisasi aka mishi irin abin da ya mutu shi ma aka rotsa mishi kai ya mutu ba yahude ne don haka daga nan sai zama dama ita sotul ma'ida kamar yadda malamai suke faɗa komai da ke cikin ta mukami yana daga cikin laba'in cewa a suratul ma'ida babu aya mansukhiya in kaga ta ci karo da aya a wata sura can daban to ta cikin ma'ida dole ita ce nasifa so ta cikin abin da ya sauka ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ko su masailu da malaman fiqh suke tattaunawa ƙarƙashin waɗannan ayoyi babu litin ishara zuwa ga wasu daga cikin su alal misali mazhaban al-Imam Abu Hanifa da shi da su Muhammad ibn Hassan Shaibani da Abu Sufal Qadi shi cewa ana kashe ɗa da bawa saboda umumin wannan aya ta cikin ma'ida haka na al-Imam Bukhari shi ya ma ce da shi da malamin shi Isaka dan Rawiya cewa idan ma uban gida ya kashe bawansa to za mu kashe shi saboda umumin annan nafsa bin nafsi yayin da jumhurin malamai suke ganin a'a ai shi idan ubangida ya kashe bawansa to kanshi yawa asara domin bawan shi dukiyarsa haka nan idan wani ya kashe bawan wani to sai dai a biya kawat ma'ana abin da a biya diya abin sai dai a biya diya saboda kima ce ta dukiya aka salwantar an kashe mutum bawa an salwanta mai da dukiya ne da haka sai dai a biya diya ba za a yi kawai haka nan alhassan ibnu abil hasan al-basri da ata da wasu suka ce la yuqtalu ar-rajulu bil mar'ati suna nan akan mazhabin su karkashin waccan aya ta bakara cewa ba a kashe namiji in ya kashe mace yayin da jumhurin malamai suka saba musu suna aiki da wannan aya ta cikin ma'ida haka nan al'aimatu al-arba'a wato Abu Hanifa da Malik da ainihin al-Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su duk waɗannan malamai sun yi ittifaki akan cewa yuqtalul jama'atu bil fard idan mutane suka haɗu suka kashe mutum ɗaya to za a kashe su gabaki ɗayan su kamar yadda Umar dan Khattab ya hukunta game da wasu mutane a Sama'a da suka yi atara atara suka kashe wani mutum sai na Umar ya ce duk aje a kashe su an ce sun wuce mutum goma wasu malamai wasu cikin sabai suka ga ya za a kashe rai goma a kai rai ɗaya sai na Umar yake cewa da a ce duk mutanen sana'a suka haɗu suka kashe shi ya ce wala da na kashe su gaba da ya kashe wallahu musta to wannan kenan a take saboda da shi malam yace wa sayyid ibn musayyib kala qala qala ar-rajulu yaqtulu yuqtalu bil mar'ati idza qatalaha ana kashe namijin ya kashe mace qala Allahu azza wa jalla saboda Allah ya ce wa katabna alaihi fiha annan nafsu bin nafs wa ibn abbas fi qawli ya zo daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa game da fadin Allah al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha qala sai da Abdullahi Abbas yake cewa kanu la yaqtuluna ar-rajula bil mar'ati da sun kasance namiji in ya kashe mace ba a kashe shi walakin yaqtuluna ar-rajula bil rajuli amma suna kashe namiji da dan uwansa wal mar'ata bil mar'ati da mace ta kashe yan uwata fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da faɗinsa annafsa bin nafsi cikin ma'ina wa kala ya ce faja alal ahrara fil kisasi sawa'a sai aka saka duk ‘ya'ya daidai wa daidai suke sawa'un jinsin namiji ne ko mace faja alal abida mustawai ne haka nan su ma bayi suna jere da junansu fi ma bai da mustawai ne fi ma bai da fil amdi game da kisan gagganci fil nafsi idan kisa ne wafi ma dunan nafsi da ma abin da ba kisa ba wajen raunuka rijaluhum wa nisa'u matansu da mazajensu daidai wa daidai wa an muqatil ibnu hayyan qala akhadtu hadha at-tafsir an nafarin sahiba hafizan mu'adh minhum mujahidan wal hasan wa dhahak bin muzahib fi qawli muqatil ibnu hayyan har ila yake cewa akhadtu hadha at-tafsira wannan bayanin da zan muku na wannan aya da za a ambata na koyi wannan karatun ne an nafari abun wasu mutane hafiza mu'adhun minhum mu'adh shine mu'adh ibn musa al-ja'far wanda ke cikin isnad wanda yake riwaya daga bukair ibn ma'ruf shi kuma bukair daga muqatil wannan mu'adh ibn musa al-ja'fari shine yake bada labari yake cewa na kiyaye daga cikin waɗanda malami na Bukairu dan Ma'ruf Al-Asadi wanda ya da hadisi a cikin marasil na Abu Dawuda ya faɗa mun cewa malamin nasa Muqatil ibn Hayyan ya ambaci cikin malaman da suka mishi wannan karatun ni na rike sunan Mujahid Mujahid ibn Jabar wal Hasan da Hasan ibn Abi Hasan Al-Basri wa Dhahhak ibn Muzahim fi qawlihi wajen fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf duk wanda aka yafe masa wani abu wato aka yafa kisa aka karɓi diya game da ɗan uwansa mutumin fa da ya kashe ne shaki kiyar su ɗan uwansa fattiba'un bil ma'ruf to abu sawu a karɓo wannan kuɗin cikin ma'ruf qala sai muqatil ya ce kana kutiba ala ahli taurati man qatala nafsan bighairi nafsin hukka an yuqada biha wala yuqfa addinin annabi Musa a taura duk wanda ya kashe rai ba tare da wani rai ba to dole ne sai dai a daufansa babu ahuwa wala yuqbalu minhu diya wala tuqbalu minhu diya ba a san diya wa furida ala ahli injili an yuqfa anhu wala yuqtalu su kuma injila kiristoci su kuma sai aka ce ba komai su kuma an yi kisa babu kisasi babu diya babu kisasi babu diya sai dai a wa in sha'a afa fadalika in ya so ma ya haddiyan ma ba zai karba ba babu dai ramuwar kisa sai dai diya amma diya ma za ka yi cewa baka so qauluhu Allah ya ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah Allah ya ce ku an muku sassauci ku musulmai kuma an tausaya muku haka ne ayi da lajigo okay afwan wa rukhisa li ummati muhammad in sha'a qatala wa in sha'a akhadha diya mu kuma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka mana sauki wanda yaso a rama mishi kisan dan uwansa wanda yaso kuma ya anshi diya wa in sha'a afa in yaso kuma ya yafe gabaki daya fa zalika qawluhu wannan shine fadin Allah zalika takhfifu min rabbikum wa rahma da Allah yace ku an muku sauki an muku tausayi idan an yi kisa to ba za a ce dole sai an rama ba sai a ba waliyan jinin dama su su zaba ramuwa suke so ko diya ko yafiya duk wanda suka zaba da shi za'a idan suka yi sabani sai a dauki mafi sauki shine to a ba da diya idan wani ya ce idan wasu suka ce su sai an rama kisa wani ya ce a shi bai so a rama kisa diya yake so sai a tafi zuwa ga wannan sauki na fata mun gano ya ce a sun makala sannan Allah ya ce kamar ita da ba da zalika falahu azabun alim wanda ya je ya ta'addanci bayan nan bayan an ba shi diya ya je ya yi kisa ya kulu man qatala ba'da akhadhihi ad-diyata ma'ana wani ya zo ya ce shi kisa yake so a rama ‘yan uwan shi waliyan jini su ce su diya suke su, kaga ba a je zuwa ga ra'ayinsu saboda ya fi sauƙi, ya karɓi ra'ayinsu to wani sai ya fushi sai ya je sai ya kisa, shi ne ma'anan famanita da ba da zalika falahu azabun alim wanda yana da azaba mai raɗaɗi ya kudu man katala ba da akhdi diyata falahu azabun alim wa qala fi qawlihi sannan kuma yace game da faɗin Allah walakum fil qisasi hayatun lalle kuna da rayuwa a cikin kisasi ya kulu yana cewa lakum fil kisasi hayatu yantahi biha ba'dukum an ba'd wanda zai hana wani ya ji wani rauni an yusiba kai ya je ji wani ciwo makhafata an yuqtal dan tsoron kar a kashe shi wa am muqatil ibn hayyan har ila ma la yace daga muqatil ibn hayyan fi qawlihi game da fadin Allah faman ufiya lahu min akhihi shay'un yaqulu yace idan qatala rajulun bi amdi idan mutum yayi kisa da ganganci fa afa anhu waliyul maqtul waliyin gawan yace ya ya yafi walam yaqtasa minhu bi an shi kisasi ba wa qabila diyata ya shi diya fattiba'un bil ma'ruf to abu sawo kudin cikin abin da ya dace da shari'a da mutuntawa ya kulu da yi husina talaba kai mai an san kudin ka kyautata wajen neman kudin sun mara za a ilal matsulubi sannan ayata dawo kan shi wanda zai bada kudin shi kuma faƙala sai Allah ya ce wa ada'un ilaihi bi ihsan kai ma da ake bin bashin kudin ku da za ku biya diya kuma ku ba da diyan cikin ihsani ya kulu Allah yana cewa ne liyu addiyal matlubu ila talibi diyata bi ihsan wanda ake bidiyar ya ba da ita bisa kyautatawa wa ada shine ce kala yace wa kana kataba ala ahli taurat dashan Allah ya rubuta wa masu taura sai ya tsallake wato ya ce fa zakarahu ya ambaci irin wancan magana da muka ji binawi binawi da riwayat shafi wa qala fi qawli game da fadan Allah kuma fa walaysa da ba'da zalika falahu azabun alim yace yaqulu man qabila diyata thumma qatala wanda bayan ya ashidiya kuma sai je kisa falahu azabun alim yana da azaba mai zafi yaqulu muji'un azaba mai radadi وذلك أن الرجل كان إذا قتل إذا قتل حميم له توار القاتل yadda suke yi da idan an kashe mutum wani wanda yake kauna wanda ya kisan sai ya gudu ya kuya ko ya tafi wani gari fa ya kulu waliyul maqtuli wanda aka mai kisan sai ya ce ni kuma inni aqbalu diyata zan ashi diya fa yaqbaluha sai ya karba hatta ya ji alqatul sai ya ce ba komai a bani diya an ba shi diya kaga wancan a inda yake makoya sai a je a gami a ce ka dawo an ba da diya wa kad kabila diyata qabla zalika bayan ya shi diya ba wa kana yaqulu sai ya ce inna ma qabiltu diyata fa yaqtuluhu waliyul maqtul sai zo ya kashe shi bayan wa kad kabila diyata bayan ka diya qabla zalika wa kana yaqulu sai ya dinga cewa inna ma qabiltu diyata li yarji al qatil ai na karba ne danna nemi shi kofar rago ya dawo fa aqtuluhu idza zahara dan na kashe shi in ya bayyana ya qulu Allahu azza wa jalla shine Allah ya ce fa manita da qatala ba'da akhdhihi addiyata falahu azabun alim wannan ke mala yace qawlu ta'ala sai mu je gaba game da fadan Allah da yace wala taqtulu wala tal wala tulqu bi aydikum ila tahluka aya ta 195 a bakara wannan lafazin wala tulqu kar ku aika da kanku kar ku auka da kanku bi aidikum bi aidikum ai bi anfusukum larwa suna amfani da aid a madadin anfus da shi nan fa bima kasabat aidikum kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum ai anfusukum wannan ba'un da yace bi aidikum malamai suna cewa za'ida ce kamar ta fadin Allah alam ya alam bi anna Allah ala kulli shay'in qadir ko alam ya alam bi anna Allah yara ai alam ya alam anna Allah yarahu ba'un ce za'ida kamar da yake faɗa mata a nahawu in an ce za'ida ba wai ana nufin ƙari a Qur'ani ba sunanta kenan na Isra'i da ba ba wani abin tashi hankali da an ce mata za'ida ba ana nufin ƙari a Qur'ani ba sunanta kenan a gun malaman nahawu ina fata mun gane to a ila tahduka zuwa ga al-tahluka kamar da zamu zo mu ji ma'ananta shine mutum ya zauna a cikin dukiyarsa da kasuwancinsa da sana'arsa ko noma ko kiwo ko ofishinsa ya shantake kawai ya biye ma duniya baya jihadi shine ma'anar halaka abinda Allah ya faɗa kenan da Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka inna Allaha yuhibbul muhsinin na wa'asin Allah ya hudul musin na wa'asin Allah ya hudul musin akwai hadisin Huzaifa da ya ba da labarin Abu Ayyub al-Ansari wanda za mu ga mu ji a cikin wannan kissa Abu Ayyuba da yake da aka je yakin Constantinople ko wani mutum ya auka wa kafirai sai da ya tsaga su yana duka suna duka yana sara suna sara karshe suka mushi sarki na sarki karfi suka kada shi sai musulmai suka fara tsaki suna gunaguni suna cewa kad alqabi nafsihi ila tahluka ya auka da kanshi cikin halaka abu ayyuba nan da nan ya zike saboda ta'khirul bayan a waqtil hadith la yajuz yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum tu'awwiluna hadhihi al-ayata bil khata'i ce kuna fassara wannan aya da kuskure yace wannan aya ta sauka ne akan mu nahanu ma'asharal ansar mu ansarawa waɗanda muka an shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da almuhajiruna muka taimake su akai ta jihadi to bayan an yi yakin ainihin tabuka a lokacin kowa a duniya ya firgita da musulmai yana jin tsoron su sai suka ce to alhamdulillah yanzu gwamnatin musulunci ta yi karfi bari mu kuma mu ci gaba da sana'o'in mu kama noma da kiwo mu ci gaba da dasa dabinan mu mu ci gaba da harvesting inabi dama abin da aka san su kenan da shi mutanen Madina noma kiwo kasuwanci sana'a suka ce sai mu bar harka addini ta isa haka suka fara wannan shawarwar a tsakanin su shi da Allah ya saukar da wa anfiqu fi sabilillah ku ci gaba da ciyarwa a tafarkin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku fada da kanku cikin halaka meye halaka shine kana aikin addini ka dena ka taimako addini da dukiyarka da jikinka da iliminka da kokarinka kawai ka dena irin yadda mutane suke dauka usadanci yayi ne ai kun kullu haka mutane suke zai zai ware wasu ɗan shekaru ne kawai usadanci daga 200 level zuwa zuwa zuwa graduating saboda an ce mishi ai kana MSS zaka dinga zaka dinga cin jarabawa saboda za a gurantar da kuko sai kama MSS da ya graduating sai sai a neme shi a rasa a cikin duniyar usalai Allah ya gafarta mal albani nan ya shayi wannan talent da yace duka ina ustazan na MSS da suka MSS tun early 70s early 80s early 90s zuwa yanzu da ake rayuwa ina suke wasu su biristoci ne wasu su gwamnoni ne wasu su manyan sojoji ne farmsec retired abin nan bankers ga sunan in gaga mutum ya yi sa'a ya ci ga wasu zancen to an yi sa'a ko kuma ya rashin sa'a ya shiga shi'a Allah shi kyauta almuhim ana so in ka kama aikin addini ka yi shi ne min al-mahdi ila al-ahd hatta ya ake kar yakin karka dena halaka ce jama'a irin abin da galibin mutane suke fadawa da zarar sun samu kuɗi ko kasuwanci ko sana'a ko siyasa ko sun zama yan boko sun yi manyan digirori ga su nan da su da wasu ma sun fika yin usalanci wallahi wani yanzu aka ce maka tsohon alarma ne suka taba baki ko kuma da cewa su ne yan gaba gaban goshi a karatun wani a makaranta kaza a majalisi kaza wani ma shi ke can baki a wuri kaza wani ma ne na kunta hajjudi ne amma za ka yi shiga babu gemu babu wando mai irin na musulmai baya ma alamar cewa shi ahlus sunna saboda ya zama likita ko injiniya ko pharmacist ko soja ko dan sanda ko ma'aikacin gwamnati ko ya zama lecturer ko ya zama professor ba ruwan shi to wannan halaka ce gaba da ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta koya mana wannan addu'a ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik Aisha take cewa me yasa kake wata wannan addu'a yace ya Aisha inna qulubal ibadi baina isba'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha' Allah ka tsare mu daga tabewa wannan aya ita ce malam zai mana tafsirin ta kamar yadda ya saba daga daga daga tafsirin malaman farko sahabbai da tabi'ai yace Ali ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi game da fadin Allah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu ila Allahi wal muslimin yace qala yaqulu Allah yana cewa ne la yaqulanna ahadukum la ajibu shay'an kada yanku yace to ku da talakawa ne ba mu da abin da za mu bayar a yi ta ne cewa jama'a kawo sadaka a taimaki addini ce to mu dai babu da shi zama sai kuma kai sai a mana hakuri ne ba babu da shi yau mu ka san yajin aiki muke wata da wata riba biya muku duk wanda ka taba naka ne ce maka ko ce ka san mu likitoci ne muna yaji aiki ka san mu bi ake ci musu yan me ba sunan su yan asu muna yajin aiki ka san mu yan ma'aikatan firamare ne wata shida ba a biya mu ba ka san yanayin kasuwa yanzu damuna babu babu kasuwanci ka san mu manoma ne duk mun kai kudin mu gona a mana hakuri kuma yana nan da kudi fa a mara shi a gidan shi bare ga mutanen gidan shi cewa ayi hakuri wa ba wuce ibnu abbas yake cewa in lam yajid illa lishqasar in ba ka da komai sai almakashi falyajhad bihi fi sabilillah ka dauko shi ka bayar a matsayin makami za ta fi jihadi wato wannan mubalaga ne wajen neman abin da za ka bayar kar ka sake a za a haɗa kudin musulunci za a gina masallaci za a taimaki addini za a yi wata gidauniya za a saka hannun jari na musulunci za a yi abin nan wakafi na wani abu a musulunci kar ka sake a baka a baya ko mun karancin abin da za ka bayar shi ne Allah ya ce wala tulku bi aydikum ila tahluka wa nabi ishaq qala qala rajulun lil bara abu ishaqa duk inda ka ji an ce abu ishaqa a cikin kutubul sunna masu isnadi to kai tsaye abu saka sabi'i shi ake wannan lakabi ko alkunya kai tsaye ba a danganta wani gare shi in ka ji kai talakan to shi abu saka sabi'i musamman kuma anan tun daga shi bara'u dan adib da malamin shi sunan shi amr ibn abdullah abu saka sabi'i ya rasu shekara ta 127 a lokacin da ya rasu shekarun shi 94 Allah ya gafarta mishi yace ahamilu alal katibati bisayfi fi alfi min at-talukati zaka wani mutum ya tambayi barawo yace Allah shiga mata malam ni ne da ƴan sojoji na za mu kai farmaki mu auka wa wata rindina bisaifi da takobin fi alfi mu dubu ɗaya su kuma alkatiba mafi karancin katiba rindina shine mutum dubu biyar me kake gani muka yi haka ya ce aminat ta halukaci zaka shin mun sa kan ba halaka ƙala la ya ce sam inna matta haluka an yi zunubar rajulu azzamba ga wata fasara ta biyu wala tulqu bi aydikum ila tahaluka a cikin fassarar sahabbai fassara ta biyu banda waccan shine mutum ne wani zunubi thumma yulqi bi yadayhi thumma yaqul kawai sai ya rungume hannun shi ya ce la yaghfiru Allahu kika a wannan zulubin da nayi shi kenan na shiga uku kawai zan jira wuta ne kawai a guna ya ɗebe tsammani daga rahama Allah duk girman zulubin ka karka sake ka ɗeba tsammanin cewa Allah bai gafarta maka har ka ki tuba to wannan ma halaka ce wa an numan ibn bashir radiyallahu anhu qala wala tulqu bi aydikum ila tahluka qala yaqulu idha aznaba ahadukum fala yulqi yannabi yadihi ila tahluka shi ma Umar dan Bashir yake cewa game da fassarar wannan aya kada ɗayan ku ya zunubi sannan ya ce shi ya rungume hannunsa ya riga ya haƙura da gafara Allah ba zai nemi gafara Allah ba wala ya kulan da la taubata ne yace aini na aini zunubi na yafi karfin yafiya babu zunubin da Allah bai gafartawa haka Allah yace ku ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah shi Allah yana ma san bayi masu zunubin da tuba yace da za ku bar zunubi ma ku je da tuba da na darka ki su kawo da su da zunubi suna tuba kuma yace Allah ji maza Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya fi farin ciki fiye da bawa wanda dabbar shi da kayansa da guzurinsa suka ɓace mishi a falalar wato a faɗin sahara har sai da ya cire rai ya haƙura yana jiran mutuwa kawai sai ya ga ga dabbar ta ta tsaya a gaban shi har yi sabon Allah ya ce ya rab antal abdu wa anar rab wa anar rab to wannan farin cikin da zai sa mutum har yi sabo irin wannan mugun sabo Allah ya fi wannan bawan farin ciki a lokacin da bawa zai zunubi ya ji takaici ya ji damuwa ya koma ya tsuguna ya tuba a gaban Allah Allah yana son bayi masu tuba inna lillahi wa tawabin yace walakin yastaghfirullah bawa ya nemi gafara Allah wal yatub ilayhi ya koma ga Allah fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wa mudrik ibn auf daga mudrik dan auf al-ahmasi wannan an yi sabani game da tabbatar da sahabbantakarsa al-imam ibn hibban al-busti ya ambace shi a cikin sahabbai kuma ya sake ambata shi a cikin tabi'ai daman shi haka yake in kaga ya ambaci mutum a cikin thiqat kuma ya ambace shi a cikin addu'afa yana nufin an yi sabani ne akan shi da haka wasu na ganin thiqa ne wasu na ganin da'ifi ne ga haka a cikin asiqatin akwai dabakan sahabbai sai ya ambaci mutum a cikin dabakan sahabbai in yazo dabakan tabi'ai kuma sai ya ƙara ambatan shi sai maka ishara da wannan akan cewa an yi sabani akan shi shi ko ibnu abdul bari a cikin al-istiab kai tsaye ya fara cewa an yi sabani game da sahabban takarsa al-imam al-hafiz ibnu hajar shi ma da ya kai to wannan sabani shi ma bai yi taqiqis aka yi bashi a gude amma dai mutumin bayi da riwaya kai ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai riwaya daga Umar dan Khattab ita ce wannan da zamu ji an ah yace annahu kada jalisan inda Umar radiyallahu anhu fa zakaru rajulan shara nafsuhu yawman hawunda nahawanda yana zaune a gun Umar dan Khattab a fadin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda halifa musulunci sai aka yi ana labarin wani mutum da aka ce ya sai da kansa ga Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahum aljanna to ya sai da kansa a wurin Allah ya sai shahada ya sai aljanna annahu alqa bi yadayhi ila tahluka wasna cewa ai ya fada da kanshi zuwa ga halaka fa qala umaru sai umar yace kadaba ulaika kuskure waɗannan suke kamar da muka taba bayyanawa a baya lafazin kadaba a yaren larabawa 'yan makka ma'anansa akhtar karkai gangancin fassara shi da cewa ya ce ƙarya suke a yana nufin sun yi kuskure don ba ƙarya suka faɗa ba yi don mai ƙarya ka ba da labarin abin da ba haka ya faru inda mai abin da suka yi fassara da kuskure sun ga aikin da ya yi suka fassara da kuskure suka ɗauki wata aya wadda ba mahallinta bane suka saka kaga a suna abu mene kuskure yace bal huwa min alladhina ishtaraw al-akhirata bid-dunya Umar yace ai yana cikin mutanen da suka sai lahira ne suka sai da duniya a nahawan yanzu gana kasar Iran ana ce mata haidu a a hanawan ake ce mata a ana rubuta shi H A H A V A N D amma suna karanta shi ne da a nahawan da state ne yanzu aka san Iran da ta daga cikin garuruwa da aka yaƙe-yaƙe alhasima yaƙe-yaƙe wanda suka bambanta tsakanin tsakuwa da tsaba tsakanin musulmai da masu bautar wuta ɗin nan farisawa kisan labarin mashahuriya ce sananniya ana cewa an yaƙin kudi a shekara ta sha tara ƙarshenta ko kuma farkon shekara ta ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin halifaci sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa gashi ne zai kara ba mu labarin a kissar da ita ce wanda da yace Al Husayn ibn Auf qala lamma ukhbira Umar bi qatl Nu'man ibn Muqarrib yayin da aka ba Umar labarin cewa an kashe Nu'man dan Muqarrib wa qila usiba fulan wa fulan wa akharuna la na'rifu an kashe wani an kashe wani an karkashe wasu mutane ba ma san sunansu ba qala sai umar yace walakin Allah ya arifu shi dai Allah ya san su shahidai ne wa rajulun shara nafsuhu aka ce da wani mutum ma shi ma an kashe shi ya sai da kanshi fa qala rajulun min ahmasa sai wani mutum yana zaune a wurin nan kabila ahmas sai yace yuqal lahu malik ibn auf malik ibn auf al-aha malik ibn auf ahmasi sai yace zaka khali ya amiral mu'min ai dan uwan mahaifiyata ne za'ama nasu annahu alqabi yadayhi ila tahluka wasu mutane suna cewa wai ya jefa kanshi cikin halaka fa qala umaru sai umar yace kazaba ulaika wadannan sun yi kuskure bal huwa min alladhina ishtaraw al-akhirata bid-dunya wanda suka bada duniya ne suka anshi lahira qala qaisun qais yace wal maqtul auf ibn abi hayya wa huwa abu shibl shine wanda aka shi yakin hawunda kamar yadda muka fara faɗa afon dawa a wannan sahabi mai suna al-nu'man ibnu muqarrin asalin sunan shi al-nu'man ibnu amr ibnu muqarrin al-muzani dan kabilan muzaina ne wata kabila wanda suke da garinsu kusa da kasar madina sahabi ne wanda farkon jihadin da ya je shi ne ahzab daga ahzab suka musulunta aka yi saurin jihadi duka da shi to wata rana kame da al'imamu ibn abi shaiba ya roto kissa a cikin musannaf ɗinsa da hakim a cikin al-musaddar al-sahihai da isnadi tabbatacce ya ce wata rana yana zaune a masallaci yana nafila a masallaci sai umar ɗan khattab ya zo ya zauna kusa da shi da ya gama nafila sai umar ya ce mashi zan baka aiki sai ce ya ya amiral mu'minin in dai karban zakka ne gaskiya ba zan yi ga yawo amma idan jihadi ne to ka sani ce to jihadi zan baka komanda ka je ka kai farmaki kasar Nahawand yace kuma in ka biya ka tsaya a Kufa ka samu karin sojoji to da kai da Kufa ya tafi da manyan sahabbai tun daga Madina irin su Abdullahi dan Umar ya je Kufa ya dauki su Umar dan Bashir da su abin nan wannan wannan sahabin ɗan rigimar da mai sunan shi wanda yan shi a ba sa san shi ɗin da suke mai sharrin zina ha mughira jazakallahu khaira da mughira ya tafi da su gwararren sahabbai to da suka je dama akwai ruwa da ya raba tsakaninsu da waɗannan kafirai mughira shine ya haura ruwan shi ya fara haura ruwan da wasu ƴan tsirarin sahabbai ba su fi su goma ba ya tafi gun sarkin waɗannan kafiran ana ce mashi zul hajibai har sarkin ma ya shawarci mutanen shi cewa me kuke gani shin na fito mai ne a cikin kayan sojoji mu bashi tsoro ko mu fito mishi a cikin kayan hawa mu nuna mishi arzikin mu to karshe da aka bashi shawara ya fito da kayan hawa ya saka ya saka taj ya saka zabba na zinariya ƴaƴan shi da waziran shi suka zo suka yi layi su ma suka shiga kamar ana sallah shi ne wani labarin da shi mugira ya zo ya dinga caka wukan shi ko takobin shi akan akan dadduma da aka shimfiɗa ya faffasa musu dadduma su ya je kuma ya zauna akan kujerar kamar tirisita ce wadda sarki ke zauna kai shi ma kawai je ya je kawai zauna a kai abin shi to wannan wani irin mutum ne wani irin balarabe ne wannan mara mara kan gado aka suka dinga kallon shi shi ne suka mai tambaya suka ce to kun abinci kuke so mu ba ku abinci in kuɗi kuke so mu ba ku kuɗi ku laraba wannan ya za ku da mu ya ce a mun zo ne ai tun da muka garin ya ce wallahi ko mun ko ce wannan duke ya ce wallahi gari ma mu ce da ba shakka kun fi ƙarfin ba wanda ya ɗauki matsayin mutane amma Allah ya kuma da manzo ya zo ya gaggaya mana maganganu kuma duk mun gansa gaskiya ne kuma ya gaya mana cewa nan da kuke sai mun ci shi da yaki to shi kenan bari mu hauro mu same ku suka ce a mu ne za mu hauro tun daga nan yaran na musu cewa musulmi ba su ji tsoron su kwata-kwata ce mu ne za mu hauro mu same ku ile ku haka aka to musulmai suna haurowa ashe sun musu kami sun buya suka yi ta harbin musulmai har sai da suka tsorata su da aka koma sansani shine sai shi mugira ya je samu wannan kwamandan al-nu'man ibn muqarrin al-muzani yace mishi ranka ya dade yakin nan fa gaskiya sai mun yi da gaske kafaran nan sun illata mu sun kashe mana mutane da yawa shine sai Nu'man ya ce to shikenan ni zan shiga gaba da kaina yace to idan kuka ga na jijjiga na jijjiga tutata to kowa ya shiri zan jijjiga ta sau uku daga jijjiga wannan ta uku ne ka bara kawai kansu ko dai mu kare ko kuma mu ci nasara kawai to haka musulmai suka musu dauki guda daya inda ake cewa hujumu rajulin wahid kafin ya tafi annu'man sai da ya addu'a yace inni sa'aqulu da'awatan wa ushidukum 'ala allahi an tu'minu zan yi addu'a kuma kowa yace amin ya fara addu'a cewa Allahumma arzuqun nu'mana shahadatan Allah ka sa ni nu'man yau ga mutu a shahada yace wansuril muslimina biha kuma ka sa shahadata sanadiyar da musulmai za su yi nasara mai ba da labari yake cewa shi ne ma'aƙin ɗan ya sa ke ba da wannan labari ya ce da aka kai wannan ɗaukin fakanan nu'umanu awwala sar'a kwamandan nan shi ne farko da aka fara kadawa ana harbin shi yana harbin sai da ya raka cikinsu suka kada shi ya ce na ga sun kada shi sai na je na duba na ga har yanzu yana numfashi ya ce sai na sa alama a wajen don mu gane inda yake sai suka ci gaba da yaki kaga su musulmi da aka kada komandan su a farko basu gudu ba basu juya ba suka ci gaba da yaki su kuma kafiran ana samun komandan su da aka warkatar da shi aka aka aka kada shi daga kan wata alfajara da yake shikenan sai aka dama kuma sun daddaura kafafun su mutum biyar biyar mutum bakwai bakwai mutum goma goma dama haka suke daga in aka kashe daya sai duka biyar din su ba da tare da shi Allah ya taimaki musulmai a ƙarshen wuni suka ci nasara akan kafiran maki yace sai na sake komawa gum da aka kada kwamandan nan naje na same shi har yanzu yana numfashi ina zuwa da sai ya ce mini ma khabarun nasi me ake ciki a yakin nan yace nan ce mishi annasu nace ai nasara ce gare mu yace alhamdulillah uktubu ila umar bi zalika ku rubuta wa umar labarin nasarar mu thumma fadat ruhu sannan sai ya cika sahabai da yawa sun shahada a wajen shi na aka bana ba umar labarin su a ce aka ce wani ma umar ana zuwa ya ce ina mukarrin ina ina na umaru aka ce ya shahada ina wani ya shahada ina wani badari ya wani da sahabbai manyan mutane yana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina wani ya ce ya shahada ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da aka lissafa sama da dozin guda na manyan sahabbai da suka shahada wajen sannan shi aka ce wa rijalun la na'rifu da kuma wasu dai haka irin gama garin sojoji ba ma san sunayensu tun da ba irin bane a ce kowa da sunan shi an manna da rank ɗin shi ko kuma da wani manifesto na sunayen mutane duk babu sai ce walakin Allah ya arku shi Allah ya san su shahidai ne bayan shi ne shahidai to haka sahabbai suka dinga yin wannan jihadin jama'a ba ji ba gani kuma har gobe duk musulmi ya san wannan ba za a taɓa samun ɗaukaka addinin musulunci ba sai an yi jihadi domin annabi ne ya faɗa ya ce an sanya daraja addini na ƙarƙashin kaifin takobi amma ka duba ga yadda aka ɓata sunan jihadi har ana jin tsoron faɗan shi ana jin tsoron faɗan shi saboda boko haram ana jin tsoron faɗan shi saboda turawa wato gaba kura baya saya shi ka faɗa turawa su dawo shinka ka faɗa ce kaɗan boko haram amma ba dole haka za a faɗa ba jihadi jama'a musulunci ne ba za a san fasa ba dan muna rayuwa a lokacin da ake cikin rauni bai nufin an canza ma'ana ayoyin jihadi Allah ka tsare wannan a take kenan game da wannan kisa ta yakin Nahawar daga nan aka yi fatu Nahawar shi za ka ga wato mutanen ƙasar Iran din shi a ba sa san fasa kuma san ba sa san Allah shi kyauta malam yace wadhkuru qawlu ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat a cikin suratul baqara aya ta 201 wa ibn abbas qala al ayyamul ma'lumat ayyamul ashri wal ma'dudat ayyamut tashrik wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah a wasu kwanaki kididdigaggu sune goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku wasu malaman suka ce a banda ita ranar hajjul akbar din banda ita za a lissafa sai a lissafa sha ɗaya da sha biyu da sha uku kwanakin da mu anan muke ce ma ranar yawon sallah ko a maka kuma sai a ce ranar zaman mina ranar jifa ko kuma a ce ayyamun tashrik ranar shanyan nama ya ce al'ayyamun ma'alumat kwanaki goma al'ayyamun ashiru kwanaki sanannu su ne al'ayyamul ashiru wato daga ɗaya zuwa goma ga watan zilhajja wal ma'adudat ƙididdigagu kuma ayyamun tashiri kwanakin shanyar nama saboda al'adance a mutanen karkara ko masu yin layya sukan zama suna cikin hidima ta nama to sai ake shanya shi don a busar da shi don a aje saboda gaba inda ba kowa ne zai keke da wato samun nama kullum da zai ci bari ya cinye wannan ya samu gowa ko kuma zai iya cinyewa ba sannan kuma kowa na da nashi sai mutane suke shanyawa shi da ake a tishrik sai su fito bayan gari kan falalan dutse sai a shashanya shi a kai a yayyanka a shashanya malam ya ce wa an mujahidin qala daga mujahid ibn jabar ya ce al-ayyamul ma'lumatu al-ashr wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tashriq sune ranakun da ake cewa ma'lumat sanannu sune kwanaki goma ranakun da kuma ake cewa al ma'dudat kididdigaggu sune kwanakin aikin haji na zaman mina qauluhu ta'ala la ikraha fid din ah oke wa na murgudin dinar ko qala ra'aytu ibn abbas yukabbiru yawman nafri fi makkata wa yatlu wadhkurullaha fi ayyamin ma'ludat amru dan dinar yake cewa naga ibnu abbas malami na yukabbiru yana yawaita kabbara yawman nafri ranan annafar shine ranar da ake baro wato a mina ga wanda ya sauri rana ta 12 kenan kuma anan kace ranar hawan daushi a Kano kuma ranar hawan me kenan hawan nasarawa ne ko fani sai ko suka sani ina kanawa suke Allah ba kanawa kasan su hawansu ya fara nan yawa ya fara nan zariya sai wajen sati suna hawa kama ba su da aiki ya ce yi kabbir yawon nafiri fi makata yana kabbara ranar wato ranar fita daga mina shine annafar wayakin yana karanta wazkurullah fi ayyamin ma'alumat ma'adudat muna ganin bari mu tsaya anan mai wani taliki jama'a mai muhimmanci in muka lura jama'a yanzu kun ga tafsirin da yake mana dinnan baya kawo magana shi shi baya ki magana sahabbai ne da tabi'ai da atba'u tabi'i to wannan jama'a shine tafarki mafi inganci na fasara alqur'ani mai girma duk ayar da ka ja ko alaran ma ya ja maka lalubo mai ibnu abbas yace mai ibnu mas'udin yace mai jabiru yace mai aisha tace ko mai shi uban tafiyar gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan makarantar ibnu abbas su mujahid su ikrima makarantar ibnu mas'udin su abul aliya su ainihin wato an ibrahimun nakhai ko tasu makarantar ɗalibansu na bayansu sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina laliba mai bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa akan wannan tafsir mai muslim ya ruwaito mai ibnu abi hatim ya ruwaito mai ibnu jarir ya ruwaito menene ibnu al-qayyim ya fada ko ibnu taymiya ko ibnu kathiri ko qurtubi ko ibnu al-arabi waɗannan da su ake dogaro jama'a da ire-iren su wajen fasara al-qur'ani amma abin takeici a hankali a hankali saboda warware kullum musulunci da mutane suke sai ga malami na ahlus sunna a kujerar tafsiri ta azumi ko kuma a dandamali ko a mumbarin wa'azi sai a ja mishi aya kawai sai kan wani labari can labarin wata mata da rigimar da suke da mijinta labarin wata kashe kishiyarta labarin wani ɗan kasuwa da ya ƙi biyan kuɗin da aka bashi bashi labarin wani experience ɗin shi waɗannan jama'a ko da za a kawo su to bai kamata su zama su ne asali game da fasar alƙur'ani abin da kai ci mu kuma amawa mun fi san irin wannan yanzu kala tun da aka haɗe babu wanda ya kabbara a nan babu wanda ya kabbara da irin wata ake gwada mun yi kabbara mun shiga uku za mu ta dariya muna shewa muna kabbara kuma ƙarshe dole zai ce ai an yi tafsiri yau an yi caji shine za a wayi gari a yi shekaru a ci awoyi da suna ana fasa alkurani amma babu wanda ya yi zama gara mu shiga tete mu wallahi wannan abin da mutane suke wallahi ba ilimi ba ne al'ilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu laisa bit tamwihi yaushe kullum za mu dinga zargin 'yan bid'a da 'yan ɗariƙa da 'yan gargajiya da masu wa'azin turmi da ƙusasu kuma yanzu ma mu birkice mu zama irinsu wannan abin takaici ne jama'a abin takaici ne ya kamata mu dawo cikin taitayin mu kuma wannan abin ya zama mu sha'awa don ba ilimi bane ka zauna awa ɗaya awa ɗaya da rabi daga ƙarshe kai da kanka in kai analysis ka ce to wai me na koya yanzu akan wannan ayoyi ba za ka gani ba saboda babu wani substance a ciki duka kawai labarai ne da tarihi wato tarihi wani ma mara inganci wallahi wasu ma labarin bible za su dinga bayarwa to in ma labarin kake so ka ɗauko wanda yake cikin littafi mana in ka bi ibnu kasirin din ibnu jaririn din qurtubi ibnu al-arabi za su baka labarai masu fa'ida za su ce ga abin da ya faru ga yadda aka yi kaza da aka ce da wani ake hadisin a ruwaito a ce ga kissa wannan da haka ake tafsirin alƙur'ani jama'a shi yasa aka waye gari abin ya zama rakhis jiddan kowa ma na iya tunda kowa na da wani personal experience da zai iya share Allah ga da zawarawa da wanda suka rasa miji da wata har mata fa jama'a mace ba zawara ta yi aure wata yi aure su uku ta kasa zama sai ta zo ko a masallaci a tara mata mata su kuma saboda yan feminism ne su ma ai kenan ai mu ma mun samu mace tana yi sun mai da abin wani gasa da maza sai ga a masallaci guda malami tafsiri da safe malama ta yi mata da rana wani malamin yayi da yamma wai su ma dai a ce suna da su ma suna da presence da su ma da su ake yi sai ga sun mai da abin wani gasa kuma ka ji gaba ɗaya kacakuliyanci kawai ake ba ita ba ba majabakin ba ba masu sauraron ba wa adha min hadha wa amar sai a samu kuma wani wanda bai san mutuncin kuɗin shi ba sai biya a sa a rediyo ko a gidan TV ko a dinga naɗa ana sawa a YouTube kai jama'a mun shiga uku a wannan zamani annabi ya gaskiya da yake cewa tunqadu qural islami urwatan urwatan duk wani ya daga cikin kuma rashin regulation an ba addinin musulunci kawai ya zama na kowa ya zama laqad hagulat hatta bada min jiladi hakulaha wa hatta samu hakul muflis ya zama kamar rabin miya akuya wanda idan ka je tikka kaga akuya raman miya hancinta da majina duwawunta da kashi bindinta da bargowan kashi to wannan kowa ma zai iya taya ta kowa ya taba ce nawa ce dirhami uku ce rabin dirhami ana yi ba ta da lafiya ga ga hantata ma tana kwance a jikin fata cikin ta ana gani ai ai idan ka je tukka in ka ga rago irin mai dan kahon nan irin wanda aka dinga siyarwa 80 100 200 ka san kai talaka ne sai dai ka kalle shi kawai ka wuce ai yanzu wannan sallah ta wuce har rabin miliyan akwai to kai kana talaka ina kai na wannan ragon kana neman dan musu na 30 ka buzuru to kamata yayi a ce tafsirin alqur'ani ya zama da wannan kwarjin mutane suna jin tsoron shi sai malamai wanda suka suka suka suka tumbata shi sa wani malamin mu a Kano ran da yake faɗa yake cewa yace a kashin gaskiya ba a yanzu duk waɗanda suke yin tafsiri da azumi shi ne san wani wanda ya kai daraja a kashi da sunan mufassir ba to Allah bai sani domin aka ce mufassir to ana tunanin irin su Qurtubi ne ba irin su Ibn al-Arabi irin su Zamakhshari irin su Ibn Kathir irin su Ibn Atiyya waɗannan su ake ce mufassirun amma waɗannan da muke yi na azumi da na ranar juma'a bayan sallar asar to wannan kawai mutarjimun ne duk wani malami ko feji ne akan shi ko rawanin shehi ne akan shi ko mahaddacin alkur'ani ne yana karantowa da ka ilimin shi bai kai ne wadancan ba da kaman kaman batun hafiz ne na hadisi duk yadda ka kai da rigima kai yanzu ka baci maka hafiz wallahi sai dai ka kalle ta kawai ana ana fada ko kuma dai a fada saboda fatan alheri a maka fatan alheri amma dai da gaske tawo sunanka to ba karama yake ba kuma wallahi na yarda magana shi cewa mufassiri ba karamin suna bane amma da zan ce malamin tafsirin wani hadda ma kuma shekha ko sayyida malama mai tafsiri kowa da an ja aya ya dan faɗi dan fasarar larabcin sauran ya cike da labarai da dan fa'idodin da ya samu Allahu musta'an ka a ce na cika korafi ko wurin bashi haka amma dai wallahi wannan abu dai na mutu mutuwa ƙwarya wallahi kuma law kana li min al-amri shay'un da zan samu wani mukami na hana wannan abu wallahi da na hana shi ta ce a ce akwai minista addini a ƙasar da ya kamata ce minista addini a bashi shawara duk wanda ya jira fasar alƙurani a kira shi a mai intabi ɗauko malamai daga ƙasar maka su mai intabi ko a tafi jami'a jami'ar bayero ko ɗan hudu ko abu ko ibadan akwai manyan farfesoshi masana addinin musulunci ku zo ku mai intabi to suka tsare ka da irin gilasan nan nasu masu masu kauri za ka ci kai ka fara wani ma ka da san ban shi kawai za ka ci kana hawaye sauƙon shi kawai gudun ya ƙarar ko mala'ika ne ma Allahun musta'an Allah shi kyauta bari mu saurara nan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik